إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda a cikin yardarsa ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun ko mu ce ci gaba da daura ta alfiqhul maliki bayan mun yi daura ta littafi ahalari muka yi izi muka yi risala muka yi izi ashmawi yanzu wannan ita ce ta uku kenan a cikin iziya wanda mun yi wannan ne lura da haka tsarin karatun zaure yake wannan littafan haka ake jero su bayan shi ma kuma akwai wasu to wannan ba karamar ni'ima ba ce da Allah ya muna na samun damar wannan karatun muna fatan abinda za mu karanta Allah ya fahimtar da mu kuma ya ba mu ikon aiki da shi ya amfani mu a duniya da lahira yau muna sabon wata na musulunci ko? na ba bai kama ba kenan muna talatin ga watan safar hijira daga makka zuwa madina 1448 wanda ya daidai shekara miladiyya 2026 wannan kenan shine darasi na farko a cikin karatun littafin iziya littafin iziya littafi ne mai albarka daga cikin littafan fikihu da suka shahara musamman a nan wajejenmu a wajen afirka da kuma al-maghribul arabi littafi ne wanda yake matsakaici amma kuma abubuwan da ya tattara da a ce faɗaɗa bayanin su za a yi to da mujallada ta ne za a yi shi yasa wannan littafin abinda jinna maka matsakaici ne al'imamu abul hassan shi mawallafin wannan littafin ya cira su duk abin da kuka gani a cikin iziya ne daga littafinsa mai suna umdatus salik ala mazhabil imami malik umdatus salik ala mazhabil imami malik wannan shine asalin littafin nasa mai girma to sai ya cira sai ya rijimin littafin ma'ana ya talhisin shi to shi sa abin da za ku samu a nan takaitacce ne kuma idan ka karanta shi to ya wadatar maka da umdatus salik wannan littafin yana ɗaya daga cikin littafan da yake a cikin mukarar na azhar jami'a ta azhar yana ɗaya daga cikin mukarara cikinta ana koyar da shi na kyau zato a tsakanin idadiyya da sanawiya wannan zai nuna maka yadda littafin ya samu ƙabuli littafin ya samu sharhuka daban-daban sharhi mafi shahara shine almina hussaniya fi halli alfazil iziya na a sheikh ahmad bin turki da kuma littafi na aljawahiru a bisharhi almukaddimati al'iziya aljawahir bisharhi mukaddimati al'iziya na a sheikh abdulsami wannan suna daga cikin sharhuka wanda suka shahara mawallafin wannan littafi shine Abil Hasan Ali al-Maliki Ash-Shadili yana ɗaya daga cikin manyan malumai a azhar sunan littafin al-muqaddimatul iziyya al-muqaddimatul iziyya ma'ana wani littafi matsakaici da al'izzi ya yi wannan al'izzi ko al'izziya malamai sun yi sabani dangane da menene dalilin cewa al'izzi ko al'izziya kamar yadda magani al'ashmawi ko al'ashmawiya wasu malamai suka ce iz sunan garinsu ne shi malamin wasu kuma suka ce a lakabin shi ne ana ce mishi iz to sai aka ce al-muqaddimatu al-iziyya wallahu ta'ala a'lam manhajin da zamu bi wajen fassara wannan littafi shine tunda daura ce kuma kun gani yahi yahi ashmawi yawa yana da yawa kadan ba za mu faɗaɗa bayani a wajen sharhi ba haka kuma matsalolin da muka bi ta kansu a wajen karatun ahalari da ishmawi ba za mu tsaya a kansu ba kenan in Allah ya so duk matsalar da muka tsaya a kanta to matsala ce wadda ba mu biya a kanta ba a littafan da su gabata za mu fara kai tsaye kenan a cikin littafi bismillahirrahmanirrahim malam ya fara da sunan Allah mai rahma mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu wa ashhadu an la ilaha illallah wahda kuma ina shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai la sharika lah baya da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lallai Muhammad bawansa ne kun manzansa ne sallallahu alaihi wasallam wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin Allah yi salati a kansa da kuma akan sauran annabawa da manzanni wa ali kulli da iyallan kowanne daga cikin su ma'ana annabawa wattabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin da masu bin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako amma ba'du bayan haka فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى باوى مبكاتي إزواج الله شيني الفقير إلى الله باوى مبكاتي إزواج الله ينا تيوى شيني أبو الحسن علي المالكي الشاذلي الشاذلي نسبة لإزواج شاذلة شيما سنن ونجريني دقتكين قرورون سوء غفر الله له ولوالديه Allah ya masa gafara da shi da iyayensa wa mashayikhihi da kuma malumansa wa ikhwanihi da ƴan uwansa wa sa'iri ahli sunnati al-muhammadiyya da sauran ahli sunna mabiya tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadhihi muqaddimatun wannan wata shinhida ce wani takaitaccen bayani ne fi masaila fi masaila min al-ibadati a cikin mas'aloli na ibada wa ghairi zalika da wanda ba wannan ba ala madhhabil imam malik akan tafarki na imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala li yantafi'a biha al-wildanu dan yara kanana su amfanu da shi wa nahwuhum da makamantansu insha Allah ta'ala in Allah madaukaki ya so lakhastuha min kitabi al-musamma bi umdati salik na takaita bayanin wannan littafi ne daga littafi na mai suna umdatu salik ala mazhab al-imam malik fil ibadati wa ghairi dhalik sunan littafin sane wanda shine mai girma kin ya takaita ya kawo mana shi a haka wa sammaituha na sunanta masa المقدمة العزية للجماعة الأزهرية شهدة إزية دومين جماعة أزهر wanda mun yi bayanin azhar a muke da suna a wajen karatun ashmawi mustamilatan ala ahada ashara baban wanda wannan littafin ya kumshi babi goma sha ɗaya to tun daga wannan shinhidar zai bayyana zai nuna maka cewa lallai karatun yana tahiya ne bit tadarruj a a halari mun ga tsarki da sallah kawai a ashmawi muka zo aka ƙara mana da mi azumi yawwa shi kuma nan shi kuma a cikin iziya an ƙara muna a zakka da kuma hajji da abin da ya shafi hukunce-hukuncen aure hatta ma gado da kasuwanci duka idan kun gani abin yana tafiya ne da faɗaɗawa albabul awwal fi tahara babi na farko dangane da sarki qala Allah ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura Allah madaukaki ya ce kuma mun sabkar daga sama ruwa tsarkaka alma'u tahur ma kana tahiran fi nafsihi ruwa wanda ake ce ma tahur sune wanda su karan kansu ruwan tsarkakakku ne mutahhiran li ghairihi kuma suna tsarkakar da waninsu kama bahri wal bi'ri wal matari kamar ruwan teku da rijiya da ruwan sama idan lam yataghayyar shay'un min awsafihi thalatha idan komai daga cikin siffofinsa guda uku ba su canza ba wahiyar launu wa ta'amu wa rihu shine launi da ɗanɗano da ƙanshi bima yanfakku anhu galiban da abunda yake raba shi a mafi yawan lokuta idan ya shiga da idan ya shiga ruwan kallabani kaman madara wal asali da zuma wal bauli da hutsari wal azira da kuma kashi wayannan abubuwan idan suka shiga ruwa fa in taghayyara shay'un min awsafihi thalatha idan dai daga cikin siffofinsa guda uku suka canza bima zukira da aka ambata a baya wa nahwihi da makamancinsa fala yasihhu alwudu'u minhu to baya inganta ayi arwalla da ruwan wala alghuslu ko wanka wala listinja'u ko kuma tsarki wal mutaghayyiru bit-tahiri tahirun ghairu tahuri duk abunda duk ruwan da suka canza dalilin abu mai tsarki to su tsarkakakku ne amma ba sa tsarkakarwa misali ruwa suka cakudu da madara ruwa suka cakudu da sabini tunda sabini tsarkakakke ne madara tsarkakakka ce to ruwan za a ce musu tsarkakakku amma ba sa tsarkakarwa yusta'malu fil adati za a iya amfani da su a cikin al'amura na al'ada wala yusta'malu fil ibadati ba a aiki da su a cikin ayyuka na ibada wal mutaghayyiru bin najisi najisun kuma duk abin da ya canza dalilin najasa to shi wannan abin shi ma ya zamanto najasa da najasa ta shiga ruwa to ruwa su ma sun zamanto najasa la yusta'malu fi shay'in min al'adati ba a aiki da su hatta a cikin al'ada ba ibada ma wala fi shay'in min al-ibadati ko kuma a cikin ibada wa idza taghayyara bima huwa min qararihi amma idan ruwa suka canza da abunda asalin mazamnar su ne shine qarar ai inda ruwan suke haka haka haka wurin yake katturabi kaman kasa ruwa suka canza dalilin kasa wal milhi ko kuma gishiri wan nurati ko kuma nura shine wannan ɗanwan abin da yake fitowa a bisa kan ruwa me ake ce mishi na ban shi ba miyar kwaɗo ko yauwa haka ake ce mishi miyar kwaɗo ai kun san ɗanwa ne ita ma miya ai ɗanwa ce ko eh haka ake ce mishi miyar kwaɗo wannan ɗanwan da yake fitowa a kan ruwa yauwa to ya ce abu bima tawallada a na za fahlab ne fahlab shine wannan annura shine wani gari ne da ake wankin kai da shi ana gan da ke ko wani horin gari ne da ake aske gashi da shi shine annura an san akwai wani gari wanda tun a da in za a aske in za a mutum zai aske kai ko zai aske wata gaba daga jikinsa sai ya shafa wannan garin idan mutum ya shafa shi to askin sai ya zo cikin sauki to yana iya wajen askin garin ya shiga a ciki to garin dama asalin shi a wata ƙasa ce daga wata ƙasa ce ake huddo shi to in ya kasance ƙasar tana da wannan garin shine allura aw bima tawallada minhu ko kuma da abin da ya huto daga gare sa ka tuhlabi kamar shi wannan miyar kwado ke shine at-tuhlab aw bi tulil mukthi ko kuma da dalilin jimawa da ya aje sai wani kamshin sa ya canza ko wani launin sa fa innahu la yadur dukkanin wannan baya cutarwa wa yusta'malu fil adati wal ibadat ana aiki da su a cikin al'ada da ibada ma'ana duk ruwan da suka canza dalilin wurin da suke to wannan ruwan ya halatta a yi amfani da su tsarkakakku ne wa idza waqa'a fil ma'i al qalil idan ya fada a cikin ruwa kadan ka aniyatil wudu'i kaman misalin a ƙwariya ko kuma wani kwano na arwalla lil mutawaddi ga mai arwalla wa aniyatil ghusli da kuma roba ta mai wanka najasatun najasa ta fada a ciki wa lam yughayyiru sai wannan najasar bata canza wannan ruwan ba da ta fada a cikin su yasihu fa innahu yasihu tathiru bi to yana inganta a yi tsarki da su lakin yukrahu idza wujida ghayruhu sai dai an kyamaci yin haka idan aka samu wani wanda ba shi ba wal ma'ul musta'malu fil wudu'i wal ghusli tahurun ruwan da kuma ake amfani da su a wajen arwalla da wanka tsarkakakku ne yukrahu tatuhiru bihi ma'a wujudi gairi makruhi ne ayi tsarki da su idan aka samu wasu su wa fi al musta'mali fi ghairihi da kuma wanda aka yi aiki da su a cikin abin da ba arwalla ba kal musta'mali fi tabarrudi kamar ruwan da aka yi amfani da su don yin wanka na jin iska abin da mala yake nihi anan shine ruwa wanda aka yi amfani da su wajen arwalla ko wanka in akwai wasunsu makuruhi ne to a yi amfani da su idan wani ya yi wanka da ruwa makuruhi ne ka yi wanka da wannan ruwan in akwai wasu wanda ba su ba shi ne abinda mala yake nihi a nan haka kuma a can sama ya ce idan ruwa ka ɗogo ruwan arwallah sai wata najasa kaɗan ta fada a ciki inda yin najasan nan ba ta canza ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku ba to ruwan ana amfani da su irin wannan yana faruwa misali ka je ban ɗaki kana hutsari in buta tana buɗe sai ɗafɗafkin nan na hutsarin ya zuba a cikin mi a cikin wannan ruwan to malam ya ce bai komi matukar bai canza launin ruwan ba ko ɗanɗanansu wa ghuslil juma'ati qawlani bil karahati wa adamiha dangane da wankan juma'a da ruwan da wani wanka da su an samu magana guda biyu a malikiya wasu sun ce makruhi ne wasu sun ce kun ba makruhi bane ma'ana wani yayi wanka da ruwa kai kuma sai ka zo kai wankan juma'a da wannan ruwan babu laihi a magana mafi inganci faslun kullu hayyin fa huwa tahir dukkanin abin da yake raye to tsarkakakke ne adamiyan aw ghayrahu dan adam ne ko wanda ba shi ba ana gane da kyau ko kenan al aslu fil hayy tahara asali duk abin da ke sheda tsarkakakke ne illa bi dalili ko kuma illa bi dalilin najasatihi sai da dalilin da ya nuna najasa ne da haka wani kwaro ya fada ruwa kada ka ma tsaya tambaya a wannan ruwan sun lalace yanzu ana kawai yaron da abin ana gane da kyau ko domin asali duk abu mai rai menene tsarkakakke ne wa kadhalika araquhu wal wa'abuhu haka kuma zuhun shi da kuma miyon shi shine lu'ab wa mukhatuhu da kuma majinarsa ana gan da ko wa dam'uhu da kuma hawayen shi wa baiduhu da kuma kwan shi ghaira almaziri banda almazir almazir shine miya gurbi an san miya gurbi ko yau shine kwai wanda ya lalace idan kwai ya lalace shi ake cima miya gurbi da hausa bizalil mu'jama yace almazir da zalun mai digo wa huwa almutaghayyiru digo shine shine point san yan yamai sai an sai an rika gama musu da da turanci mike da suna digo shine point da Hausa al-mu'jama ko al-mu'ajjama ma'ana zalun wanda take da digo a karatun zaure na larabci zalun biyu ce akwai zalun mu'ajjama ko mu'jama akwai zalun muhmala ita ce wadda ba ta da digo ita ce dalun kenan an gane da kyau ko yawwa yace wa huwa almutaghayyiru almuntinu shine kwai wanda ya canza ya fara wari to shi wannan najasa ne in ya fada cikin ruwa ya lalata su wa labanul adami fi hali hayatihi tahirun haka kuma nono na dan adam a lokacin da yake rayuwa shi ma tsarkakakke ne wa labanu mubahil akli tahirun haka nonon abin da ya halatta a cisa shi ma tsarkakakke ne kalbakari wal ghanami wal ibili kaman kaman shanu da kuma kananan dabbobi da kuma raƙumi wa kazalika bauluhu wa raji'uhu haka ma hutsarin shi da kuma kashin shi ma'ana kashin su da hutsarin su dabbobi baya lalata ruwa malam tata'azza malam ya ta'azza ya taghazza bi najisi matukar wannan dabbobin ba a ciyar da su da najasa ba ma'ana akwai dabbobin da mafi yawan abincin su najasa ne a fiqhu ma su ake cewa jallala duk dabbar da mafi yawan abincin ta najasa ne misali irin akwai yanda kodo shi saman saman shara ne shi to wannan jallala ake ce musu wannan hukuncin naman su shine najasa ne to kenan irin su hitsarin su da kashin su shi ma najasa ne wa labanu ghairiha tabi'un li lahmihi kuma naman abunda ba wa'annan ba to yana bin nonon wanda ba wa'annan ba yana bin naman su fama haruma aklu lahmihi falabanuhu najisun duk abinda cin naman sa haramun ne to nonon sa haramun ne najisun kalkhairi kawon misalin raƙumi sun san a mazhaba ɗaya kawon misalin doki sun san a malikiya doki cinsa haramun ne ana gane da kyau shi yasa a wannan kasashen namu zaka ga ba a cika cin doki ba sai da da'awar sunna ta zo har aka samu su su su bella yabo suka girɗaɗa doki suka ci shi sai da aka bi yin yaƙi a sakkwato ga wasu ƙananan arna masu cin doki alhali kuma akwai dalili ƙarara doki cin halal ne a hadisai mabambanta walbigali da kuma alfadari shine jakin doki san jakin doki jaka ce da doki za su haɗuwa su yi lalata sai su aihida ɗan sai ya huto kai na jaki amma jiki na doki shine albigal shine alfadari da Hausa wasu suna ce mishi jakin doki to shi ma cin sa haramun ne domin ka'ida ce a wajen malaman fiqh idan ishtama al-halal wal haram gulliba janib al-harami idan halal da haram suka hadu to ana rinjayar da bangaren haram doki menene halal ne shi kuma jaki menene kenan sun hadu sun aiho wani abu kenan sai a rinjayar da ni yawa shine idan ishtama al-halal wal haram gulliba janib al-harami na'am yace wal hamiri da da da muke suna da jakkai to nan dukkanin wayannan nonon su najasa ne kamar yanda naman su najasa ne wa ma kuriha aklu lahmihi da kuma abinda aka kyamaci cin naman sa kasabu'i kawar asabu sune namomin daji falabanuhu makruhun nonon su makruhi ne wa maitatun ma la nafsa lahu sa'ilatun da kuma mushen abunda ba ya da me yake da suna jini mai gudana shine ma la nafsa lahu sa'ilatun mushen abunda jini baya gudana a cikin shi kazzubabi kaman kuje kuje baya da jini wannan mili da kuma tururuwa waddudi da kuma da kuma tsutsa ita ce addud tahiratun dukkanin wa'annan tsarkaka ne dan sun fada cikin ruwa baya komi ko dan kaci su baya komi dukkanin su tsarkaka ne akwai masu cin tsutsotsi aiko yawwa to sai dai tsutsa ta salanga ita wannan ya halatta cin ta inda kun gane zarafin baya baya halatta dan saboda abincin su menene najasa ne wannan shine kenan faslun maitatul adami ghairil anbiya'i najisatun mushi na dan adam kenan dan adam mutukar yana raye najasa ne amma da ya mutu yayi mushe ha mun tallake a na jazakumullahu khairan maitatu ghairil maitatul adami ghairil anbiya'i najisatun mushe na ɗan adam in banda annabawa najasa ne haka ne abin da na so in faɗi ba san kwana ga nake ba matukar mutum na raye ba najasa bane amma da ya mutu gawar sa mice ce ke yasa aka ce sai an wanke ta banda annabawa su gawar su ba najasa bace wa kaza maitatu malahu nafsun sa'ila haka kuma mushin dukkanin abin da yake da jini da yake gudana a cikin sa kal qamlati kaman turu kaman me ake ce mata kwarkwata ƙiya sun sai ita ma tana da jini da saburo ko shi ma yana da jini malam yace alal mashhur domin akwai malaman da su ganin ƙiya ba ta da jini kenan ba ta daga ba ta cikin malahu nafsun sa'ila wal bargusi inda ibn al qassar da kuma kenkesu shine al bargus a wajen ibn al qassar shi ma yana da jini kenan najasa ne in ya mutu wa ma ubina min alhayy aw almayyit da kuma dukkanin abin da ubina ay quti'a aka cire shi daga rayayyen abu aw almayyit ko kuma daga mushe mimma tahulluhu alhayatu na daga cikin abin da rayuwa take shigarsa kal qarni kawan qaho wal azmi da kashi wal zufuri da kuma horce ana gan da ke ko ko akai fa wal jildi da kuma fata najisun dukkanin su najasa ne abinda malai yake nuhi anan shine ma kut hadisi ne karar manzo Allah ke ma kuti'a min al bahimati wa hiya hayya fa najisun au kama qala sallallahu alaihi wasallam duk abinda aka cire daga dabba tana raye to najasa ne misali wajen buzaye akwai raƙumma idan tuzo ya musu yawa ko wajen hulani idan shanu tuzo ya musu yawa dan in tuzo ya yawa har ya kai yana iya hana musu tahiya da kyau to ana rage wannan tozon a cire shi to akwai masu cin shi to haramun ne matukar dabba na raye to duk abin da aka cire daga jikinta menene najasa ne ana gane da kyau ko yawa to haka shine abin da malai yake duk abin da aka cire daga abin da yake raye ko daga abin da yake mushe to najasa ne amma daga cikin abin da rayuwa tana shigar misali kaho inda za a gane rayuwa tana shigar abu shine in aka cire abu jini ya huto to rayuwa tana shiga ciki misali kaho in kaho ya cire jini na zuba ko baya zuba yana zuba in dai har ya cire da kasan shi kenan alama ce ta rayuwa tana shiga a cikin kahon shine abin da malam ya bada misali da kuma kashi shi wannan ba a mazancin shi haka horce in aka cire horce gaba da jini na zuba ko bai zuba kinan shi ma najasa ne malam yace wa labnul maitati muharramil akli da kuma nonon mushen da yake haramun ne cin sa kal khinziri wal atani kamar jaki kamar aladai da kuma jakka ma'ana jaka ita ce al'atan wa baulul jallalati da kuma hutsarin jallala mun gan shi a baya ko me jallala ma kana aglabu wa amihi najisu duk dabbar da mafi yawan abin da take ci najasa ne ita ce ake kama jallala kenan hutsarin jallala najasa ne wa raji'uha da kuma kashinta wa hiya kullu haywanin yasta'milu an-najasa gashi nan ma nayi daga malam masallaci eh malam yace jallala ita ce dukkanin dabbar da take amfani da najasa na in ga kawo kuma abin da zai kanka shine kuti kuti ko a ko ba haka ba yawwa kenan kenan duk kuti kutin da an san kuti kuti ko mana ali ka san kuti kuti a ba na sani mutumin Nigeria ne kuma Bauchi ka san Hausa ta sha bamban aka muke wajen karatu kullum in na faɗi wata kalma sai ci shi bai santa ba amma da na kwatanta mishi gai sai in ce ka gani na san wannan kalmar to kaga wata mu ƴan Niger mun muna ƙwaro ƴan Nigeria mun iya Hausar su amma su ba su iya mi ba yawwa to kaga mun yi su iya Hausa kenan agwagwa kuti kuti ka gane ko yawwa to ita ce ba kun ga tana yawan amfani da najasa ko yawwa to kun gani idan gaskiya mafi yawan abincinta najasa ne ita ma tana shiga ciki ko da yake wasu malamai suna bambanta jallala irin dabbobi na ni'ima ne tana shiga kawai a cikin dabbobi na ni'ima ba ta shiga a cikin tsuntsaye ita kuma kutu-kutu mece ce tsuntsuwa ce wasu malamai suna hidda ta daga cikin aljallala cewa ita tsuntsuwa ce ba dabba ba ce irin wa'yancin masu tamshi ala'ar ba to kaga in aka yi tone-tone abubuwa da yawa wanda shi ne to kenan shi yasa kawai a bar ta a bar shi a bisa kan ya shahi kawai wancan dabbobin ne zai shi sauki ko na irin su akuye irin su tumakai da sauransu malam yace wal baulu wal aziratu min al adami ghayra fadalati al anbiya haka hutsari da kashi na ɗan adam banda fadalatul anbiya ma'ana banda na annabawa shi ba najasa bane wa min muharramil akli wa makruhihi da kuma abin da yake haramun ne cinsa wannan magana haka ne annabawa fitsarinsu da kashinsu duka ba a sa cikin najasa don saboda tsarkinsu Allah maɗaukakin sarki ya mi ya tsarkake su shi yasa jinin manzo Allah sahabbai suna mi suna sha shi kuma jini ai da ya hoto menene jini da ya hoto a musulunci najasa amma dai ba a taɓa rawaitowa suna amfani da hutsarin shi da kashin shi ba ba taɓa rawaitowa sun yi haka ba amma shi wannan jini ya tabbata suna suna amfani da jinin manzon Allah amma manzon Allah yana hana musu amma bai tsananta hani ba shi yasa in sun yi baya cewa sai sun zubudo shi a'a kada a yi tambaya in aka ce tambaya za a budewa to ba za mu kare iziya ba wa min muharramil akli inda yana kuskure dai sai a tattabo a tuntuɓo ne wadda eh ba hutsari ba ne jini ne ko kun san hadisin hutsari akwai shi na hutsari aha to hadisin ku ya shige mini ya shige min yana hadisin da nisan ni jini ne to amma tana iya ba zan kara bincike a kai na ban tabbacin karo da hadisin ba ko na ci karo da shi ko na manta amma da ni jini ne na sani na. ba matsala zan ƙara bincike a kan insha Allah. Wa min muharramil akli wa makruhihi kasab'i wa dhi'bi da kuma abin da yake haramun ne a cisa ko kuma makruhi ne a cisa kaman asabu namomin daji wa dhi'bi da kuma kura ma magana mafi inganci asabu haramun ne su cin su ba abun gaba manzo Allah sallallahu hadisi yace kullu dinabin min istiba'i fa haramun akluhu duk abin da yake da zaga to haramun ne cin sa ya ake ce ma zaga sune hakuran nan da suke hitowa na gaba dabi wanda sun kere sauran ana gan da kyau kura tana da su haka jaku me yake zaki da su damisa duka suna me suna da shi to kinan ba makruhi bane shi haramun ne magana mafi inganci wal qayhu was sadid da kuma al qayhu da as sadid dukkanin su kurji ne sai dai sun bambanta al qayhu shine jini kurji wanda yake tsarara tsararoka shi kuma as-sadid kurji kurji wanda yake mai kaburi wasu kuma suna cewa alqayhu shine wanda ya gamu da ya hadu da jini shi kuma gudan shine wanda bai hadu da jini ba a takaice da dukkanin su ruwan kurji ne waddamul masfuhu min al-adami da kuma jini wanda aka zubar na dan adam aw ghairi ko wanda ba shi ba dukkanin su najasa ne wal القيح والقيء المتغير عن حالة الطعام da kuma amai wanda ya canza daga hali na abinci akwai aman da za ka gani abincin yadda ka kisa ya mi ya hoto to shi shine ma'anan me yake da suna almutaghayyiru an halatihi an halati ta'ami wanda wanda ya canza daga asalin abincin yadda ka kisa kenan wanda shi abincin ne ka maido yadda ka ci shi ba najasa bane wal muskiru kal khamri wal mani da kuma abin da yake sa maye shi ma najasa ne akwai sabani a tsakanin malamai giya najasa ce ko ba najasa bace malikiya najasa ne amma magana mafi inganci ba najasa bace wal mani da kuma mani shi ma najasa ne shi ma an samu sabani su malamai suka ce ba najasa bane ana gane da ke ko shi ma akwai akwai ikhtilafi a tsakanin malamai wa huwa min ar-rajuli ma'un abyadu saqil shi mani na namiji ruwa ne farare saqil masu kauri bi musallasa ay ghalizun ma'ana saqil da sa'un ita ce musallasa ghalizun ma'ana ruwa ne masu kauri ya tadaffaqu fi khurujihi yana tunkudar juna a wajen hitowa ma'ana shi da ƙari yake hitowa kishiyar mazi ra'ihatuhu ka ra'ihati tsal'i a warinsa kamar warin at-tsal'i ne bil aini aw al ha'i al muhmalataini kenan الطلعي بالعين كنينا نتشوى الطلعي ko kuma bil ha'i al muhmalatayn al ha'ul muhmalatayn ita ce ha'un wanda ba ta da digo ko kuma at-talhi ana cewa at-tal'i at-tal'u ana cewa at-talhu shine dabino lokacin da yake farkon farin bai ida ni na ba ana gane ke ko to akwai wani akwai wani wari da yake ko a ce wani kamshi to haka mani kamshin shi yake wa qaribun min ra'ihatil ajin kuma yana kusa ga kamshin kullu an san kullu ko kullu na abinci misali tuwon masara in za akwai kullu da ake yi wa idza yabita kana ka ra'ihatil bayd amma mani idan ya bushe to warin shi yana kamar na warin kwai in ya bushe in yana danyi haka yake in ya bushe to kamar warin kwai yake wa min almar'ati ma'un asfar raqiqun kuma ita kuma mani ita kuma mace maniyinta ruwa ne balge raqiqun mara kauri kinan nan namiji hori ne mai kauri na mace kuma tsan balge ne ma'ana masarori masara ne da me yake da suna baya da kauri wannan kamar zai fassara maka kwai in ka ɗauki kwai kwai dai na na kaji ko abin da ya kamata ai zaka ga sama menene hori ne ciki kuma mi masara ne to haka shi ma dama dan adam aka halitta shi haɗi ne tsakanin maniyin namiji da nami da na mace wal wadiyu bidalil muhmala shi kuma wadi shi ma yana daga cikin najasa bidalil muhmala da dalun wadda ba ta da ɗigo wa filiya'i wa jihani dangane da faɗin shi da ya'un akwai huska guda biyu at-tashdid wa at-takhfif ana yin tashdidi ana yin takhfif ana cewa al-wadiyu ana cewa al-wadiyu in an ce al-wadiyu shine an yi takhfif in an ce al-wadiyu shine an yi tashdid shi wadiyin nan huwa ma'un abyadu sakhinun ruwa ne harare masu kabri ya kuruju galiban akibal bauli suna hitowa mafi yawan lokaci bayan hutsari yana shi wadi bayan hutsari ke hitowa za ka iya fassara shi da mayagurbin maniyi ma'ana maniyi ne in ya lalace to sai rika hitowa shi yasa ya yi yawan hitowa ga wanda shekarun suka ja ana gane da kyau ko ya yi yawan hito musu to amma har samari ana iya samu in gwabranci ya yi yawa har ya kai tuzuru to sai ya rika tunzuro wannan yana hutuwa bayan hutsari wal maziyu bi kasri zalil mu'jama da mazi idan aka ma zalun mai digo kasara ma'un abyadu raqiqun ruwa ne harare mara kauri ya khuruju inda lazzati suna hitowa lokacin da mutum yake jin daɗi bil in'azi ta hanyar tashin azzakari lokacin da al'aura take tashi mutum yana jin daɗi to lokacin yake hitowa al'in'azu ai siyami zakari tashin al'aura ta namiji inda mula'aba a wajen wasa lokacin da mutum yake wasa da iyalin shi awi tizikari ko kuma yake tunanin wata mu'amala da yi da wata mace bi fathi ta'i at-tadhkar bi at-tadhkar bi fathi ta'i ay at-tafakkuri idan aka ma ta'ul fatha ay at-tafakkur tunani wa ramadun najisi toka ta najasa wa dukhanuhu da kuma yake da suna hayakin su najisun najasa ne ana gane da kyau ko yawwa toka da hayaki na najasa shi ma najasa ne ana iya samun wanda misali idan aka kone mushe hayakin nan nasa menene najasa ne ina hayakin sa najasa ne ko kuma aka kone mushe ina wannan tokar ta ita ma mecece najasa ce misali na bada ko kuma kashi zaka ga akwai lokacin da za a zo a kone tutu busasshe idan yayi yawa a cikin shara za a zo a kone shi to wannan hayakin da mutane ke shaƙa na jasa ne faslun to mas'ala shi wannan hayakin wannan hayakin da zaka shaƙa yana warware a wallah na san wani sai ya so yi wannan tambaya ko aha yana kare a wallah ku ba mu amsa a yau bai kare a wallah bai kare a wallah sai dai ya bigi jikinka shi ka wanke jikinka ka wanke inda ya biga ya buga tunda hayaki yana iya yana iya tsayawa ƙurar shi tana iya tsayawa a mi a fatar mutum bai kare arwalla kawai misali ai kai arwalla ne sai ka taka sai ruwan gwalolo su zubo maka arwalla ta kare ba ta kare ba inda dai ruwan suka zo maka nan zaka wankewa kawai faslun tajibu izalatun najasa yana wajabta a kawar da najasa an saubil musalli daga tufan mai sallah wa badanihi da jikinsa wa makanihi da inda zai sallah dole ne wa huwa ma tumasuhu a'dha'uhu idza kana zakiran laha shine abin da zai tabe gabobin jikinsa idan ya idan ya tuna qadiran ala izalatiha yana kuma ya iya ya kawar da wannan najasar bil ma'i da ruwa al mutlaq ruwa sakakko falau azalaha bi ghairihi da zai kawar da najasa da abin da ba ruwa ba wa salla kuma yi salla lam tasihha salatu sallar shi bata inganta ba ana gane da kyau wa idza sakata ala al-musalli wa huwa fi salati idan kuma ya hwado ga mai sallah yana cikin ga mai sallah yana a cikin sallah najasatun najasa najasa ta hwado ma mutun yana cikin sallah batalat salatu sallah shi ta lalace wa kada idza zakara wa huwa fi salati anna bi thawbihi aw badanihi aw makanihi najasa haka kuma yana cikin sallah sai ya tuna kayan shi suna da najasa ko wurin da yake sallah ko ko jikinsa to sallah ta lalace wa idza kana al-ma'u najisan wa ja'ala alayhi satiran tahiran katifan idan ya kasance al-makanu najisan wurin da zai sallah yana da najasa sai ya dora akan wurin da zai suturta shi daga najasar kuma abinda ya azakin tsarkakakke ne mai kauri ne bi masallata sakhinan jazati salatu alaihi mutlaqan ya halatta yi sallah akan wannan wurin kai tsaye a'ani ina nuhin lil maridi was sahihi ga marar lahiya da mai lahiya alama rajahu ibnu yunus akan abinda ibnu yunus ya rinjayar daga cikin magungunan malamai abinda malam ke nihi anan shine za ka yi sallah a wuri wanda yake da najasa misali wani hutsari ko abin da ya kama da haka ana iya samun wannan wurin balaguro ta kama ba inda za ka yi arwa ba inda za ka yi sallah sai wurin da ke da hutsari to malai ce idan ka samu wani abu mai kauri ka aza misali tafi ka aza tafi ya kare ka daga wannan najasa malai ce babu lahi kai mi ka yi sallah a wurin ana gane da kyau ko faslun yu'fa an yasiri dami mutlaqan fasali mai bayani akan ana yafewa game da jini kaɗan mutlakan kai tsaye a'ani sawa'un kana zama haidin aw nifasin ina nuhin jini ne na haila ko na biki aw maitatin ko jinin mushe ra'ahu fi salati ya ganshi a cikin sallah aw kharijaha ko wajen sallah min jasadihi daga jikinsa aw ghairihi ko ba haka ba wa yasiril qayhi was sadidi da kuma amai dan kaɗan da kuma ƙurji ruwan ƙurji kaɗan wal yasiru ma dunan dirham kuma jini kaɗan ko kuma najasa wadda ake ce ma kaɗan ita ce abun da bai kai dirhami ba wal muradu bid dirhami al bagli ana nuhin ad dirhamul bagli ai ad da'iratu allati takunu bi batini zira'i ma'ana shine dan kewayen da yake kasancewa a me yake da suna akan zira'i na alfadari ku an mun yi bayanin alfadari a baya ko jakin doki shi a kafarsa akwai wata kanta wannan kantar wani dan kewaye ne baki akan kafar shi to daidai wannan dan kewayen ana gane da kyau ko duk alfadari in ka diba yana da wannan misali in ka sa a google ka sa me yake da suna da'iratu addirhamul bagli za su nuna maka hoton shi domin malaman mu sun yi kokari sosai duk wani abu wanda yake a da ba ba a san shi ba to sai su dauki hoton shi ko su wata gunto bidiyo sai su nuna na ga wata bidiyo da wani malami yake nuna wa ya kawo alfadari gashi yana nuna wannan dan kantar da ake nihi ba ta wuce girman jaki na da shi ko yau wato kenan kaga yayo gado ne ko to kaga inda inda jaki aka ce mana ya zo an zo gida da akwai wani jaki kusa da mun je mun yi tatbiqul amali an yi an yi application ko kuma etude di terrain go yawwa to haka yake bai wuce girman ebbaka an san ebbaka dala biyu yawwa to ma'ana malam yace idan najasar da ta tafi jikinka ko kayanka ba ta wuce girman wannan ebbaka ba ko dala to ba ta mi ba ta lalata arwallah domin ka'ida ce suka ce al yasiru muhtafarun a wata ibara kuma suke cewa al-yasiru muktafarun wan nadiru la hukma la duk abin da yake dan kadan ne to ana yahewa shari'a tana yahewa ana gane da kyau ko ko kuma abin da can ba a rasa bane yake samuwa to shari'a tana yahewa shine ma'anan al-yasiru muktafarun wan nadiru la hukma la yana shiga a wurare masu yawa wannan mas'alar malam yace wa an asari ad-dummal da kuma me yake da suna sawu na addummal addummal kanta ana gane da ke ku wasu malamai suna fassara ta da kanta an san kanta idan mutum ya yi aiki yana yawan aiki misali masu noma ko mata masu daka ba akwai wani ɗan abu da ke fi musu baga hannu taura ana ce mata kanta ko yawwa ana ce mata kanta eh ita ma ana ce mata kanta duk kanta ce eh eh mu wajen mu saura ake ce mata na ce kanta ne don saboda mutanen mutanen gabas yawwa to haka kuma ana fassara shi da kurji duka ana ce mishi kurji ana ce mishi dummal haka ita ma wannan kantar wasu kuma suna bambanta su to da kuma kurji tunda shi ma ita ma kantar kurji ce idza lam yunka ay lam yu'sar idan ba a me yake da suna ba ba a matse shi ba ma'ana kurji matukar ba a matse shi ba ba najasa bane amma da an matse shi ruwan sun hito wannan ruwan sun zaman to me najasa wa andamil baragisi wa tinil matar da kuma da kuma jinin kenkeso da kuma tinil matar ma'ana laka ta ruwa wa in kanat al'aziratu fihi amma idan kasance lakar akwai kashi a cikin ta wa in kanat al'aziratu fihi ko da ko lakar akwai kashi a cikin ta illa an takuna najasatu ghaliba sai in ya kasance najasar ta yi yawa a cikin lakar ma'ana tabo ba najasa bane ko da ko akwai kashi a ciki sai in ya kasance kashin yayi mi yayi yawa aw yakuna laha aynun qa'ima ko kuma ya kasance inda kashin yake an san shi tabbatacce ainu shay ay aslu shay ma'ana ga najasan na ana ganin wurin ta to wannan babu matsala tun daga inda najasa take kenan ba zai shahi sauran wuri ba faslun fara'idul wudu'i sab'atun farillan arwalla guda bakwai ne ya kamata a matsonan tunda akwai hili nan saboda a bunga kenan a gusuwan ga tunda mutane suna iya ƙara shigowa nan ma akwai wuri ko da ayi hakuri a ƙara matsowa dan mutane su samu wuri hasali ma wanda yake kusa ga kusa ga malam ai ya yi falala ka zo zuni duk shi ne duk ma'anar su guda a na'am eh ai kaman eh bai kai girman kyanke so ba eh to mu kawai haka muke ce ni ba ma taba jin sunan ba ga zunzumi mu kawai kyanke so muke ce mishi yau wato yana ɗaukan kudin jizo yana ɗin gudu kun san kamar kyanke su yake sai dai ƙarami ne sosai yanzu haka in ka bincika gida baka rasa shi na'am yana da kyau a bambanta don mafi yawanci shi kyanke su ya fi shiga salanga amma ba dole sai salanga ba ko ban ko abin ga me ake cewa wurin yin abinci misali cuisine ko kuma inda ake aje kaya da yawa yana iya yana iya yawaita ba mu kyanke so muke cewa ka zunzumi ko kaga wannan sai in kara shi a dictionary kina na Hausa ka zunzumi ko ga ne ga ga zunzumi na'am ha ka ce to kaje ikhtalafa ulama wasu sun ce ga wasu sun ce ka to a takaice dai wanda busan shi ba karamin kenkeso in kanana ne busu kai girman kenkeso ba na'am yana da huka-hukai kuma kalar shi guda da kinke so dai duka shi ma jajaje ne hakan ga na'am to malam yace hausa suka ce naman da ke wani karin magana wanga da na taba kawo shi a wajen wata muhadara da muka yi a jami'ar da magaran na siyohi ga ɗalibai a cikin karin magana naman bakin wuta ya fi saurin gasuwa ko naman kusa ga wuta ya fi saurin gasuwa sai na kawo shi da cewa ɗalibin da ke kusan malami ya fi saurin ganewa ana gani da ke ku wannan shi ne kenan na'am yawa irin wannan kalmomin wanda suke da ma'ana guda biyu a rika gaya mana su don saboda mai yiwuwa wani bai fahimta sai da ni sai da wannan kalimar yana da muhimmanci sosai kuma mu ma sai mu kara akan dictionary kinmu malam yace faslun fara'idul wudu'i sab'atun farillolin arwalla bakwai ne wannan zamu zamu sai da su kai tsaye tunda mun shayin su a can baya al'ula an-niyatu niyya wa hiya al-qasd bil qalbi shine nuhata da zuciya fa yanwi bi ghala bi qalbihi inda ghasli wajhihi fardal wudu'i a lokacin da zai wanke huskarsa nan zai yi niyya da zuciyarsa cewa farillan arwalla ce zai yi awraf alhadasi ko kuma zai wannan arwalla ce dan dauke hadasi a istibahata ma kana alhadasu mani'an minhu ko kuma zai wannan arwallan ne dan ya halatta ma kanshi abunda hadasi yana hana shi minhu as-saniya nabiyu ghaslu jami'il wajhi wanke gaba ɗayan huska wa hadduhu tulan iyakar huska min haisu tul daga tsawo min manabiti sha'arin ra'si daga matsirar gashin kai al-mu'tadi wanda yake an saba ma'ana matsayar gashin kai wanda yake na al'ada abinda mal abin da ya sama ne kanan nan akwai mai samko kun san mai samko gairul mu'tadi ne kenan mai samko ba a cewa tunda mai samko misali akwai wanda tsakiyar kai ne gashi ya fara to kenan shi ba a cewa sai ya ne ya sai ya wanko daga can sama al-mu'tadi ina ne gashi yake tsayawa bakin ina goshi ko yawa to shine kenan abin da malai ke nuhi kenan kai mai samko ba za ka ce ba a tunda an ce daga matsirar gashi kenan sai ka faro daga tsakiyar kai a'a ka fara daga goshi kenan in kaga malai in kaga sun ka kalima wata ran tana da muhimmanci sosai kaga da ba a kama wata da ba kenan sai a ce kowa da inda gashin shi ke farawa nan ne farkon me farkon farkon huskar shi yace ila akhiri azzaqni har zuwa ƙarshen haɓa haɓa ita ce nan wajen gini wa arzan shi kuma al'arz ma'ana haɗi na huska ma baina al'uzunai ne abin da yake tsakanin kunnuwa guda biyu wa ya tafakkadu fi ghaslihi a tarira jabhati wajen na ha wallaku kai to gaje kaga masu kamara su komai sai an gyara wa ya tafakkadu fi ghaslihi asarira jabhatihi kuma mutun ya rika nema a wajen wanke huskar shine ya tafakkad ya rika neman asarira jabhatihi asarirul jabha shine nada nadan nan da yake fitowa san kan goshi kun san akwai wanda goshin sa yake mi nan na tsewa hakan ga to shine ma da yake ni ma'ana kamur zanan nada nadan nan da ke cikin goshi duka yami ya ruwa su shiga da kyau yawwa in ba haka ba za a samu me ake ce mata lum'a ko yawwa wahiyat taka gashi nan ma ya fassara wahiyat takamishul lati takunu fi fil jabha at takamish shine na dan nade shine na dan dan da yake kasancewa fil jabha akan goshi wa zahirat wa zahirat shafataini da kuma saman ash-shafatain sune me yake da suna labba guda biyu suma akwai wanda labban suke da wannan na dan dakin wa ma baina al-mankhiraini da kuma abin da yake tsakanin me yake da suna al-mankhiraini sune huduna biyu na hanci yana nuhin nan janibul an jawanibul an su ake cewa al-mankhirain yana nuhin nan ga shi ma nan ma'ana dai mutum ya murza su da kyawu wajen wanke huska wa yajibu takhlilu sha'ri al-lihyati al-khafifa dole ne a tsefe geme gashin geme wanda yake kaɗan wa ghaslu ma fala min al-lihyati al-katifa da kuma wanke abunda yake da tsawo na geme mai yawa ma'ana a wajen wanka geme mai yawa to shi wanke shi ake yi amma a wajen arwalla shahawa kawai ake yi الثالثة نأكو غسل اليدين مع المرفقين wanke hannaye. tare da gwiwar hannu wa yajibu takhlilu asabi'i ma kuma dole ne a tsefe ɗan horuttan su tsakanin horutta na hannu arabi'a na hudu masu jami'in ra'asi shafar gaba ɗayan kai wa awwaluhu shi kuma farkon kai min mabda'i alwaji daga inda huska take farawa wa akhiruhu muntahal jumjuma a ƙarshen shi kuma shine ƙarshen jumjuma ƙarshen aljumjuma shine izamur ra'si shine ƙarshen kai ha yawa ana iya ce mishi qiyar kai ana ga da ke ko ana ce mishi kwatta kuma to ka ji kwatta yawa kenan dai har zuwa ƙarshen qiyar kai ko kuma asali jumjuma ita ake ce ma ƙwarangal an san ƙwarangal ko kai idan aka cire shi ana ce mishi kwarangwal yawa to shi yake ce ma to ana nuhin dai karshen shi kenan ana nuhin wuya baya mi baya shiga ciki yawa wa man tawadda thumma qallama azafirahu duk wanda ya arwalla sannan ya hidda horuttan shi ya hudda me ake ce musu akahi ya hudda akayhun shi aw halaka ra'sahu ko kuma ya aske ganshi kanshi fa innahu la yu'idu ghasla mawdi'i taklimi to ba zai sake wanke wurin da ya ɗibi a kai hun ba wala mas wala mashar ra's ko kuma inda ya shafa ma kai wannan matsala tana da muhimmanci sosai wa tunda in kai arwalla horutta ba tabbas bane ruwa sun mi sun shiga ciki dan haka in ka ɗebe horcen yanzu za a samu wani wuri bai mi ba bai samu ruwa ba to kaga wannan shine mala yake maka babu lahi dan kai arwalla kuma sai ka ɗebe akai fa ba sai ka sake sa ruwa ga wannan akai hon ba kenan ba a sa shi daga cikin lum'a ko واختلف إذا حلق لحيته بعد الوضوء أن سامو ساباني إذا متن يأسكي جيمن شي باين يا الله فقيل يعيد غسل موضعها وقيل لا يعيد وسكتي أزي تاكي وانكي ورين جيمن وسكتي أباسيا تاكي با الخامسة نبي غسل الرجلين مع الكعبين وانكي وانكي كوا هو تارد إجير كوا وهو وهما العظمان annati'atani fi tara fi tarafai saqaini alka'abaini kinnan sune kassa biyu wanda suke hawa ma'ana suke tasowa a cikin bangare na me yake da suna as-saq shine kwabri ana gane da ke ko ai su ba cikin duddige suke ba a cikin me suke a cikin kwabri suke ana gane da ke ko annati'a annati'ani sune ma'ana wanda suka yi sama suka bullo a kan meke da suna me ake ce mata ƙwabri na'am wani riba ta halilu a sabi'ihima amma a mustahabbi ne tsefe ‘yan yatsun ƙafa a sadisa na shidda addalku cuccuɗawa wa huwa imrarul yadi alal'udwi shi ne mutum ya zuba ruwa su kwarara a kan gaba ma'alma'i shi ne bin hannu tare da ruwa alal udu shi ne imrar imrar daga marra ne ai ka meke da suna ka sa hannun ya rika kai yana kawowa ma'ana dai cudawa shi ne addalku wala yushtaratu muqaranatahu bis-sabbi ba a sharɗanta ba dole cudawar sai an yi ta tare da zubawa ma'ana ba sharadi bane kana zubawa kana cudawa kana iya sai ka zuba sannan ka ne ka cuda as-sabi'atu al-muwalatu gaggautawa wa huwa an yaf'ala al-wudu'a kullahu fi fawrin wahidin shine mutun ya arwalla gaba ɗayanta a cikin sauri guda min ghairi tafriqin mutafahishin ba tare da ya raba ba ya raba arwallar da rabawa wadda take ta yi muni ma'ana wadda ta ɗau lokaci shine mutafahish ma'az zikiri wal qudra tare da kuma tunawa da kuma iko ma'ana ya kasance mutum yana tuni ne ya abin ga ya kasance mutum yana tune ne abba yi sauri sauri ba ma'ana mutum ya san arwalla yake kuma baya sauri sauri to wannan shine yake lalata arwallar amma idan ka manta ne misali kana cikin arwallar sai ka manta kana arwallar kana wanke hannu sai ka ɗauki salula ka manta da arwallar kake yi to wannan kana da uzuri matukar abin bai bushe ba ruwan da ka wanke hannun ba su bushe ba wal qudra kuma ya kasance kana da iko akan yin sauri saurin domin akwai wanda baya iya mene baya iya sauri saurin imma dalilin rishin lahiya ko kuma dalilin inda yake ɗebo ruwan wa sunanuhu samaniyatun sunnonin ina ji tsammanin mun ci awon mu guda ko na'am bar mu tsaye da nan sai mu sa sabon sabon dauka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk